أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي يا كي wannan babban manzo in ji Allah annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam Allah yace jahidil kufara kai hakika gurai jahiduhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah ya ki kafirai gaba daya bukatul mushrikina kafatan kama yukatiluna kum kafa ka yaki kafirai ya rasulullah da takobi bayan an kira su ba su shiga addinin musulunci ba kamar yadda aka faɗa a baya dai lalura take sa a yaki walmunafiki da su ma munafukai ka yake su amma da hujja su ba za a yake su da takobi ba kaji dai abdullahi da abdullahi bin ubay ya nemi annabi ya bashi dama ya kashe ɗansa ya kashe mahaifinsa annabi ya ce a'a karka kashe shi ayi wanda suke wajen musulunci abinda suke ganin munafukai musulmi ne idan na yake shi aka kashe shi za a ce yanzu ma yana kashin mutanen da suke tare da ni to munafukai ba a yakansu sai dai a basu da Allah wa amruhum ila Allah bincin suna wurin Allah wa galizu alaihim kuma ka tsananta musu kafiran a tsananta musu su ma munafukan a tsananta musu wurin ba su hujja da su daina munafuci su dawo a akan musulunci amma wa jahannam amma da kafiran da munafikan dukansu idan ba su duwa Allah ba makoma su wuta ba bisal masir wannan makoma ko ta wuta a ce mutum makomarsa wuta ba bisa makomar ko ta yi muni
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تاتا عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا ubangiji tabaraka wataala ya buga misali lilladheena kafaru wa kafirai su sani duk yadda suke shi kafuri duk yadda yake tare da musulmi inda ba ya musulunci ba to zamansa kusa da musulmi ba zai amfani shi ba idan an je lahira zarballahu matsalin lalina kafaru imra'ata nuhin misalin kuwa Allah ce kun gani ga matar annabi nuhu wa imra'ata nuhin wa mra'ata ludin kuma ga matar annabi annabi lud imra'ata nuhin wa mra'ata ludin ga matar annabi nuhu ga matar annabi lud duk waɗannan annabawan Allah ne waɗannan annabi nuhu annabin Allah ne annabi lud annabin Allah ne amma su waɗannan matan nasu guda sunanta wato wa'ila guda sunanta wa'ila amma dukan sunan sai suka kasance fahanata huma sai suka yaudari waɗannan manzannin Allah ita matar annabi nuhu tana haɗa kai da kafurai ana cutawa annabi nuhu mijinta ne shi yasa can Allah ya faɗa muna يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه daga cikin su akwai makiyanku to kaga wannan matar annabi nuhu ce amma makiyar annabi nuhu ana hada kai da ita a cutawa annabi nuhu wa marata ludin kuma ga matar annabi ludu dukkan waɗannan bayan Allah ne annabawan Allah ne manzannin Allah amma ita matar annabi ludu ita ba da ita ake hada kai ana jawo maza su zo su yi lalata da bakin da suka zo wurin annabi annabi lulu ba ta son annabi lulu ya sama ita aka halakar da ita shi nasa Allah ya ce illa mar'atahu qaddarna hamil al-ghabirin matarsa kawai aka bari ta zama cikin waɗanda za a halakar mamra'ata ludin kana ta su biyun nan sun zamo ta hata gargashin abdaini bayi biyu bayin Allah salihaini ko mutan kirki bayan suna annabawa Allah manzannin Allah to dama ba su zama bayan Allah manzannin Allah ba annabawa sai da suka zamo Allah ya mai da su cikin salihai ne salihi ne kenan mutan kirki ne kana da da da ne min ibadina salihai ne sun zamo karkashin amran waɗansu bayi bayina mutan kirki walam yughni ya anhuma min Allah shay'a saboda haka zaman su tare da annabawan bai bai kare musu komai ba ga Allah ranar kiyama da suka mutu nan dai duk wuta aka sa yanzu haka suna can suna shan azaba su min tabi kafin bar azaba ta zo idan ai tashi kiyama wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin shi yasa da sun je lahira da mutuwansu ma abinda aka ce musu shige wuta tare da masu shiga wuta ne saboda haka yanzu haka suna nan suna shan azaba kuma mata ne na annabawa manzannin Allah saboda ku kafirai udhulu fi silmi kafatan ku shiga musulunci gaba daya amma raba kafa ba zai taba yiwa ba ko wane ne kai ko dan wane ne ko mijin wa kike ke mace idan baki Allah baki bi Allah ba za ki shiga wuta ko da kaji Allah ya ce su shiga kudhulu ku shiga aljanna antum wa azwajukum tuhbaruna da ku da matan kunnan kuna masu murna ku maza to mata idan ba ta yi aiki shiga aljanna ba za a sa ta ba wannan mata duk wannan matan wuta suka yi ba za a sa su aljanna ba amma mazan su tafiye su aljanna shugabanni ne ma za su ja waɗansu zuwa aljanna
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين كم الله يقوم بقى مثالي ومؤمني كان أنبال مثالي وكافري mata da ba su bi Allah ba suka bi annabawa matan annabawan ne ba amma sun shiga wuta to bar ku ji ku ko musulmi kar ku ce a ai shikenan ai mata ta tun kaguri tun da matarsa tana mumina in an ci sa'a su shiga aljanna gaba ne ba zai taɓa yiwa ba kamar yadda suke cewa wai a raba kafa waɗannan ‘ya'ya su yi kiristanci waɗannan su yi musulunci ya je lahira duk inda ta faɗi daidai dai wannan kan bai taɓa yiwa ba kudu hulu bisilmi kafata wadarab Allah matsalan lillazina aman mura'atan fir'auna ko Allah ya koma ba da misali wa masu imani matar fir'auna asiya kenan mura'atan fir'auna in kalan lokacin da ta ce rabbi ya ubangiji na ibini li inda ka bai tafi janna ni dai Allah ka tausaya min Allah ka gina mini gida a wurin ka cikin aljanna wa najini ka tsar da ni min fir'auna ga sharrin fir'auna wa amalihi da miyagun aikinsa wa najini min alqawmi zalimin kuma Allah ka kare ni ga waɗannan mutane azzalumai matar fir'aunu asiya an ji dai labarin ta inda muka fito lokacin da aka turo annabi Musa a cikin akwati aka zuba lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi ta ji tsoro ta ce ga abin farin ciki ga abin bakin ciki ta samu ɗa namiji kyakkyawa kuma gashi yanka shi za a yi Allah ya ce ki yi hakuri ki samu akwati ki zuba shi ba za ki ga abin mamaki ki sake shi a ruwa inna radu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin wallahi zan dawo miki da shi kuma zan mai da shi manzon Allah haka aka yi kuma cikin ikon Allah akwatin bata tsaya ba sai gidan mai yanka mutane ai abin da Allah ya shirya shi za a yi yara suka dau mun la mun yi tintuwa mu bude kai idan kun bude tayi kudi ne a ce mun rage wani abu bari aka yi mai gida a gaje aka kai aka buda aka ga yaro sai asiya ta zo ta duba ta gani idan ba ta ba haihuwa ba ita asiya ta ce kai kai kai alhamdulillah mun gode mai gida a bar mana shi asa an yanfa ana aure ta zahu walalai ya ce kai ke an yanfa uke dai dai amfani ki aina yi wa dan bani isra'ilan nan ne da aka ce za a zai zama dalilin dagewar mulki na tayu shi ne kaga zafin sa ko ya zama gaskiya amma bai san haka ba bari za mu yanka ita ce ina kar a yanka shi bari kamar mana abin mu za mu amu ai yana yiwa shi ne ta to ko shi ne tunda ya tashi gidanka ya yi iya Allah ya sa mata wayar Allah son annabi Musa haka dai aka yi aka yi din nan dai har dai labarin ne an ji har inda annabi Musa ya gudu har dai ya riga ya dawo ya abin nan ya zama manzon Allah to da Fir'aunu ya ga haka annabi Musa ya dawo yana annabin Allah ita kuma dama ita ce ta kula da annabi Musa bata fita bayan annabi Musa ba aka buga aka buga ta kiya sai yayi ta azam ya kama ta in dauri ai mata turaku hudu a dauri ta cikin tsakiyar rana a tube ta ana fata dan karan kashi ana duka ana tsatsaga mata babin nan allurai a cikin jiki tana cewa rabbi ibni li indaka baytan fil janna Allah iyaka mutuwa zai kashe ni ne Allah in na mutu na huta ka bani gida aljanna ka kiyaye ni ga sharrin sa kenan Allah ce ba komai sai ka bi rayuwarta lokacin da Khadija mata Annabi Muhammad ta samu rashin lafiya don ita ta rasu ne a Makka duk matan Annabi suna nan baki a kabarin su amma banda Khadija ita kama Makka ta rasu a Makka aka rufe ta sai tana jinya rashin lafiya Annabi yace in kin kaje ki gaida sauran abokanin zamanki kiyoshinki ta je kamar suwa aziya mana su maryam wai don nan duk matan annabi ne a aljanna za a ba ne wani sallallahu alaihi wasallam su to haka dai sai Allah ya karbe ta wannan dukkanin abokin abokanin zaman ita Khadija ne matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama najini min fir'auna wa amalihi wa najini min qawmi zalimin ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي آسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ko Allah ya koma ba da misali da rabar lafi matsalan maryama ke da maryama ga misali nan ko maryama ga ta nan ka gaya musu labarin maryam din ma ibnata imrana imrana waccan ne da aka kawo sura gaba ɗaya game da tarihin su suratu al imrana allati hasanat farja wadda kiyaye farin da wata bazina ba wata bukusata da namiji ba to dama shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce duk abin duk wanda ya nisanci haramun to wannan abin Allah zai baki shi inda haramun ne Allah zai kawo masa alheri fiye da shi cikin halal to maryamu ba taba zina ba taba ganin shawar namiji ba dama amfanin aure a haihu sai Allah ya bata da na'am kuma taba haihu ba taba zama da namiji ba domin ko masu auren ai mijin ba shi ke ba da dan ba mata ba ita ke bayar ba Allah ke bayarwa ba ga Adam ba shi bai da uwar ma bai da uba Hawa waye uwarta babu Adam ne matsayin mahaifinta saboda haka ita kuma Maryam a ma- ma- ma- Maryam ita kuwa ba ta da Isa kenan don shi Isa ta haifa ita Maryam shi ko Isa bai da uba amma yana da uwa ita ce Maryam ne ibnatu imrana ya imrana allati hasana farja ta kiyaye farja ta ba lalata ba ya hasana farja wa nafakhana fihi min ruhina sai muka busa mata ruhin mu wa ruhum ruhum ruhu kenan daga Allah na'am wa ruhun minhu annabi Isa kenan a tarihin sa dai an sani da an yi shi da dama labarin annabi Musa annabi annabi Isa da mahaifiyarsa Maryam har lokacin da ta zo da shi bayan ta ta ta same shi ta dauko shi tana kiran yale ta ni bintu gabla za ku kullu na sai man siya yo Allah ga barin ciki ga baki dole ya ce na mutu kamin in haifi yaron nan Allah ya ce ai ba batun damuwa bane ya ce to ya zai da wannan yaro ce a ɗaukar shi mana girbi da shi to idan ai magana duk wanda muke magana ki nuna yaron ki ce shi zai magana ba za ki yi magana ba ba a dalka mata min galu ya maryam daga ni yadda shayar fariya ya wuta haruna ma kana aboki ma sauri ma kana muki bakiya haka dai ya- suka tambaye ta ya maryamu anna laki hada ina kin ga samu wannan duk maganganu da marasa daɗi fa asharat ilaihi ta nuna ce ina ku tambaye shi kanu kai wa nukallimu man kana fil madi sabiya ya zaki muna hauka jinjiri kice shi magana eh ya zaki ce muna ke dai kin san dai wani kin kai sai yaro ya daga baki yace inni abdullahi ran da aka haife shi ba na'am inni abdullahi atani alkitaba waj'alni nabiyyan waj'alni ay- waj'alni mubarakan aina ma kuntu wa usani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma bathu hayya Hmm.
ita ba da labari suka ce wai yaro aljani aljani mutum mutum gashi yana magana to nan dai to daga nan ne fa wasu suka rikice cikin annabi isa suka ce to dan Allah ne subhanallah subhanallah.
Allah ya kiyaye mu to haka dai aka yi ka ba su la ita maryam din ma ba ta yi aure ba ta bar duniya matar annabi muhammadu ce sallallahu alaihi wasallam aljanna wa maryam ibnat imratil imran allati azan farja bana fa ana fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ta gazgata da kalimomi maganun da ubangijin ta ya faɗa mata wa kutubihi da dullita tafan Allah wani kira'a wa kitabihi to ko kitabun yazo to ma'anarsa bi ma'anar kutub kenan wa kana ta zama min alqanitin cikin masu ibada masu biyar Allah kaga ba sai maimakon a ce wa kana min alqanitati tunda tunda mace ce wal qanitina wal qanitati sai ce wa kana min alqanitin aka gawo maganar maza saboda himmata da matsayinta to ta zama cikin mazan kenan Mm.
saboda haka cikin ma qanitina an kasa ta maza ba qanitati ba na'am shine karshen wannan sura بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء
بسم الله قدير الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير wannan sura ah, ana ce mata suratul mulki ah, ita wannan ah, tun inda muka fito suratul waqi'a muka riga muka baro surorin makka to duka madaniya muka yi ta yi yanzu kuma mun riga mun dawo yanzu mun dawo cikin surori wanda suke cikin wannan karkara ne a manzo Allah sallallahu alaihi sallama tana da ayoyi guda guda 30 ita wannan suratul mulk din نعم
tana farawa da bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi bi yadihi almulku wannan da yake wurin sa mulkin komai da komai yake tabaraka ya dauka ya albarka wa shi Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai to kaga wannan Allah ce bi yadihi irin wanda ba sa tawili na Qur'anin nan duk abin da aka faɗa ce abu ne shiga yansa ya an ce yadu a ce yadu hannu hannu biyadihi to ni yanzu na ce wanda ikon komi yake wurinsa ko to wanda ba sa tawili ce hannunsa muna gaya musu tawili ake yi tawili ake idan ba a yi tawili ba to wannan ma ba zai fasaru ba domin masu cewa Allah yana yana kan al'arshi to su suke cewa ba a tawili ai haka ne ko to wai tunda biyadihi biyadihi can wani sura suratu yasin yake cewa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un sarki ya tabbatar wa Allah wanda mallakan komai yake hannunsa har alarshi kenan ko to tunda alarshi yana hannunsa a rike ya za ya zauna a kansa zai yi saboda haka duk da irin wannan aka kawo ana bayani mutane su iya ganewa dole a yi tawili a cikin alkur'ani ba za a faɗi komi gayansa ba ai Allah ce kullu nafsin za a yi katil mot ko ko wanda rai siyanan da ni mutuwa ko to amma ai ko Allah yakan danganta kansa da nafsu don yakan ce wa yuhadhirukumullahu nafsa Allah na tsoratar da ku kansa to har nafsun ma na Allah ya shiga ciki dole ka ɗebe wannan kai ma ka sani dole ka ɗebe shi saboda haka dole a yi tawili a ɗebe malamai kawai abin da ya kawo hadari obatakin da aron hannu to shi ke kawo matsala amma inda ya bi malamai to komi da komi dai gwargwado za a sani wanda ya kamata a sani amma ba a bi su din ba a yi obatakin a yi aron ko a titi kaga hadari aron hannu ne ko obatakin ba ka'ida to sai hadari ya samu wa ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan komai الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور شيء الله النمفى وان بيده ملكوت كل شيء دنا وان أكبر أشكين سورة ياسين لن يجي بيده الملك to shi ne allazi khalaqal mauta wal hayata shi ya halicci rayuwa mutuwa wal hayata kuma shi yayi rayuwa saboda haka rayuwar ma wata rana za a rasa ta gaba daya tunda za a zo ne ta tsakanin yan aljanna da yan wuta ita ita mutuwa tukuna a zo da ita sai a nuna mutane kun ganta kamar rago kun ganta eh mun gani kun ganta eh to wannan mutuwa kenan sai a yanka ta sai a ce ya ahlan nari khuludun bila khuruj ya ahlal janna khuludun bila khuruj igana yan wuta kun gani an yanke mutuwa kun dawo wuta ba fita yan aljanna kun gani an yanke mutuwa go kun dawo mu ciki ba fita mu ga aljanna sai mu ita murna mu ita murna yan wuta su ita ihu su ita ihu saboda zaban bala'i ya samu tunda ba mutuwa thumma la mutu fiha wa la yahya to da mutuwa da rayuwa duka wurin Allah suke alladhi khalaqal mauta wal hayata abinda yasa Allah ya haka liyabluwakum dai jarabe ku ayyukum ahsanu amalan wa zai kyautata aiki ita wannan sura tana da darajoji da yawa inda ka san kowace sura na alkur'ani na daraja amma ita wannan sura ta tabara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai na ma zuwa ce dukkan musulmi ya haddace tabara din nan saboda kai na da kyau komai dai rangancin kai kasance ka haddace tabaran nan annabi ya ce na so duk musulmi mutume na ce ya haddace ta balle lokacin kwanciya in ka karanta to akwai alheri mai yawa kuma in ka mutu ma an ce ka mutu shahidi akwai alheri da yawa wanda za ka hadu da shi shi ya sama ko mutum mutuwa ya ma aka zo aka gina masa kabari idan an zo a samu ne shiga cikin kabari karanta tabara a cikin kabari ya karanta tabara to dai Allah zai kama saukin wahala a cikin kabarin nan saboda karanta tabara din yana da kyau kowa ya haddace tabara ko da baka haddace surori da ba tabaran dai ka sata ka haddace ta akwai alheri mai tarin yawa a ciki kuma akwai daukaka akwai daraja a ciki alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa shi Allah al-aziz shine mabawayi al-ghafuru mai gafara mai yafiya الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضول الذي شيء الله نوان ده بيده الملك وهو على كل شيء قدير يعني الذي آه، خلق وان ده هلتي سبع سماوات سما بقوي غاتنا دباقا غاتنا هوا هوا نعم.
ba ba ta tare manne da wata kuma shekaru da yawa ba ta ba canzawa ba ikon Allah kenan halittar Allah haka ya shirya amma mu da ya shirya mu caccanza da ga shekara 40 dai an gama da kai kam duk wanda yake shekara biyar bai ganka bai ganka cewa Allah wani ko ya ƙara tsufa wani ya ƙara tsufa idan kamin a kai haka ne da mutum ya shekara biyar ya ganka amma kuwa ne ya ƙara girma ba kamar ba shi ba to saboda haka Allah ya mama ita sama haka Allah ya ta ba ta canzawa har abada kuma sai san da ya tashi kawar da ita alladhi khalaqa sab'a samawati dibaga ma tara fi khalqir rahmani baka gani kai dan adam fi khalqir rahmani a cikin wannan halitta ta Allah min tafawud wai kucewa a ce a'a saman ta kuce ta bado muna mm Allah ba zai ba zai haka ba tunda bai shirya haka ba aida ya shirya haka lokacin da kafurai su kai wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fito na fito suka ce masa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq bi indika فامدر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يا الله محمد ne ya ce kai ka turo shi in gaskiya ne kai ka turo shi in gaskiya ne kai ka turo shi to Allah abinda muke nema ka ce sama din nan ta rikito ta zubo ta fado muna mana Allah ya ce ka ji mahaukata ta rikito ta fado muku ai ba za ta rikito ta fado muku ba tun da dai annabi Muhammad yana cikin ku ai ba ba zai yi muku haka ba amma ku bari nan gaba ka dan zan kama ku Allah ya kama mutanen banza a badar aka fidda su a garin makka katti manya a kama su can a daji a karkashe su a kama wadansu aka daure suka ce sun tuba masu tuba suka tuba aka ce dai sai sun biya fansa dole suka bayar alladhi khalaqa sab'a samawati dibaga gamma tara fi khalqi fi khalqi rahmani min tafawut farji al basara hal tara min fudu ka sake duba ganinka ka daga gani ka sake dubawa a sama din hal tara ko za ka ga min fudur wata ketuwa a sama din domin al'adar dan adam in ya duba abu bai ga illa ba yace eh yana da kyau in ya karba an ji ba zai ja ni ba abun nan in sai ne ga ce gai ni ba na ba su aka yi to wallahi yana da illa yana da matsa to da zuba na baka na ce eh na diba amma ban kula ba to bai kula ba da amma yanzu ya kula to shi yasa Allah ya ce ka diba ka sake dibawa ka sake dibawa ka sake dibawa ba ka gani inda sama ta take da illa har da ramin fudur za ga wata ketuwa gare ta Mm, ba za ka taba gari ba ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير إن كدوبا in ka sake dubawa sun marji ilbasar ka sake dibawa mana ka koma diba koma diba kai dibi na kwakwam marji ilbasar karrate ne wani zubi daban bayan wancan dibi kila hankalinka baya nan to zo hankalinka ya dawo ka sake dubawa yan galib ilaikal basaru ganin ka zai dawo bayan kayi ta dibi kayi ta dibi khasi'an bai ga komai ba yana kaskasce ya dibi karkashe ma ganin naka zai dakushe saboda za ka yi ta kallon rana ne za ka yi ta kallon rana ne ko da haka saukar da idanun masu yi ciwo ko kuma suna wani ƙasa-ƙasa ko abin da ya kama da wannan saboda yawan kallo amma abin da kake neman ka gani kan ba ka gani kaga illa ga sama din mm, ba ka taba gani ba amma ko dan adam duk wanda ka duba ka ka sake duba za ka ah amma komi kyawunsa ba in dai ba annabi Muhammadu bane to in ka duba za ka ga inda dai aka dan dan wuce shi in dogo ne ka duba da kyawu ka duba cewa ne ba kai wannan halitta da shi ta yi kyau to ƙari dai duba za a gai amma idanun nashi da an yi su kaza da ya fi ko ƙafafuwan nan nashi ko hancinsa ko kunnensa ko kai da ya zama kaza da ya fi kowa yana da illa amma ban da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikita mubarra min min min kulli aibin Mm.
ka anna kalbu kulikita kama ta shawo Na'am.
annabi sallallahu alaihi wasallama kamar dai shi ya nuna halittar sai da yake so haka aka yi shi ba yi da illa sumar yi albasar karrata ne yan kalbi lai kalbasar hasi an wahu hasir za ya dawo yana wufince hasirin wufince bai ga abin da zai gani ba na illa ga sama ne ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين واتلنا لهم عذاب السعير ولقد حقيقة إن جاء الله zayyana ita zaman nan da muka yi muka jera ta haka ba ta da ketuwa shekaru dubbai na miliyoyi da yawa bayan take da matsala bayan da ba ke cewa ko inda ta ta ba nuna ga inda aka mata wani face-face mm, babu ba ta ba gani ba amma halittun da mutane za mu yi duk yanda masu masu iya gini suka haɗu kowa ya kawo tunaninsa aka yi gini to shekaru kaɗan dai za a ga illa ko dai bata bata nuna alamar ketuwa ba ko tsaguwa a ga wannan ta zama old model ya kamata a yi kaza a yi kaza ta zama new model نعم to halittar mutane kenan amma ta Allah ba haka ba ta nan kullun zamani daidai sama take da zamani but kuma ƙasar daidai take da zamani kuma duk zamani sai ga abin da ake nema kuma akwai shi a cikin ƙasa ne مم.
ai da ba mu san fetur ba daga baya ka samo shi kuma yana cikin ƙasar ba illa ilimin mu ne bai kai haka ba duk abin da ake tonowa a cikin ƙasar din nan ai yanzu ne ake ganowa dama suna ajiye komai da komai akai walgar hakika bayan wannan zayyana sama a duniya mu ne muka kawace sama din nan ta kusa wato sama ta duniya a duniya wato ta ta kusa da mu wanda muke gani saboda sama din guda bakwai ce da na sama a duniya bi masabi hama kawace ta da giza da da masabi fitillu wato shine wannan taurari da muke gani walgar na sama a duniya bi masabiha waja'annaha muka sanya ta ita taurarin nan rujuman abin jefewa abin jifa li shayatin ga shedannu masu hawa don su sauraro magana ta mala'iku tun kamin tun da aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so sai Allah ya sa aka share sabani Lu- kusan aiko shi din nan to sai aka koma share ta saboda haka ba wani aljani da zai iya hawa sama Mm. babu su kan suka faɗa wa inna lamasna samaa fawjanna fawjanna muliat harasan wajwajna muliat harasan wa wa shuban ko Eh, wa- shadida wa shuba da da kuma yula da ake watso musu ta wuta suka ce yanzu kam faman yastami'il ana yaji lahu shihabar rasadan lalle an yi mana wunin duk wanda ya koma akwai hadari wurinsa مم.
saboda haka ba sa hawa balle su je su yi magana ta mala'iku abinda suke hira na Allah ce zai kaza zai kaza so su faɗa mu bokaye su ko bokaye su su gaya mutane a ce bokaye sun san gaibu a wannan an riga ya kau نعم mun gabace sama din nan bi masami hawa annaha rujuman mai da taurarin nan abinda za a diba a jefa li shayadin ga shaydanu da aljanun nan in sun zo to sai a dibi wani abu na wuta sai nan na taurari sai a jefa musu ba wai tauraron za a dauko musu ba ina tauraron wansu sama saman nan take ko da yake wasu ba ma saman duniya take ba can sama wa- akwai wanda ma sama ta biyu ta uku wasu ma fiye da haka amma muna hangen su ne haka wai masu ma technology suka ce ai tauraro ya fi duniya ba girma نعم saboda muna nesa da shi ne muke ganin sa haka haka kenan wanda suke can su ba ka suke ganin nan duniyar nan ba kamar tauraron haka zuwa ga dan abu dan dungule haka kamar kwallo to Allah dai shi ya san wanda yake nufi don na abubuwa da da da ya faɗa sai ka kyale shi da ilimi ne Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan مم.
wajanna rujuman li shayatin wa tarna lahum azab as-sa'ir sannan idan musu daina ba mun shirya musu azaba ta wuta a lahira وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم فبئس المصير والذين كفروا بربهم ولذين كفروا cewa ubangijin su sani suna da azaba jahan azabu jahannama azabar wuta don zuwa kafir cewa Allah su tabbata suna da azabu jahannam azabu jahannam walladhina kafaru azabar wuta ta tabbata wanda suka kafir cewa Allah suka mutu suna kafirai ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bisal masir al masiru makoma a ce wuta wa bisa wannan makoma ko tayi muni إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور idza ulqu fiha sami'u laha shahikan wa hiya tafur idza duk lokacin da ulqu aka jewa kafirai fiha a cikin wuta Allah ya kiyaye mu آمين sami'u laha sai su jiya a cikin wuta shahikan sami'u laha shahikan rura wa hiya tafur tana ƙara wato da kamin su shiga wutan wutan za ta yi ta kuka saboda ta kadu ta mai zumin algaiz din nan ta kamar ta fashe saboda fushi a bata nata a bata nata a bata nata wato tarmi mishararin kalkasar tana jifa da wani irin tartsatsi haka wani halusa take saki wuta tana cewa bata nata a bata a bata kafurai a bata kafurai saboda haka sai ta dinga shahikan su ma suna rura irin kukansu kenan su kamar irin kukan jaki dai a yi kuka a yi kuka numfashi ya ɗauke to su su haka za su dinga yi ita kuma wata ɗin tana nata kuka kuma gata tana rura yadda ka san dai ah, bala'i ne kawai shine hadari ne bala'i ne kawai ba mutum ba zai san misali ba Allah ya sa ma kar mu gani dai kawai Amin, amin.
balle har a ce sai mutum ya gani waya tafurun tana ƙara
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير الله كيايم أي wutan nan inji Allah takadu ta yi kusan tamayyazu ta fashe min algaiz saboda bakin ciki ta damu an rura ta an hura ta tun wazan da Allah ya tana na an rura ba ta wato ta ma yi ƙara ita wuta tana cin kanta tana cin kanta sai Allah ya ba ta dama ta dan numfasa don ta ji dama dama kamar irin eh, tukunya ta tafasa na dan bude marfi sai ta dan rubu hakan da dan numfasa to haka ake bude wuta da dan numfasa lokacin bazaran nan to in kaga bazara yayi tsananin zafin nan gago zan tana can kasan kasa ba amma ta dan numfasa ne sai ka ji zafi ya kai ba kowa ko ina saboda zafin ta Allah ya kiyaye mu kamar ta fashe saboda bakin ciki ita wuta wai bakin cikin ta har yanzu dai wai ba ai tashin kiyama ba aka bata na ta rabu har yanzu dai ba a bata na ta rabu wai mi ake jira har yanzu mi ake jira har yanzu ko dan adam wawa shi dan nan nan na ingiza shi shi da ya riga ya san karyarsa ta riga ta kare can ne makomarsa mu ne yake neman ya farauta ya samu don kar ya zauna don in duk mu zaman ya aljanna an bar shi ga dai a wuta ba kago zan bala'i ya masa yawa Mm.
bai da abokin kuwa bai da abokanin kuka a cikin wuta ne to kaga dole shi yaki ya samu irin nashi Allah ya kiyaye mu آمين to dama dai Allah ya riga ya ɗebe irin nasa ne Allah ya sa ba mu ciki آمين kullama ulqiya fiha fawjun kullama duk sa'ilin da ulqiya fiha fawjun aka jefa mata dimbin jama'a sa'alahu khazanatuha sai masu tsaron wuta din su ce da an kawo da an je an an an, an wawar wadancan an gama da bisu bincike an ce a kai su kamar dai a kare shari'a a je a kai su rimin sannan ana nan a kana kai su rimin su ma a kai su gajirin kai su shan aji to haka ana wo wannan hukunci an kare jama'a wannan annabi ya ce ku kai su a gawo da wannan jama'a annabi ya ce ku kai su wannan ma aka ce ku kai su to da an je wa jama'a Allah malike biya wajen salam khazanatu ha sai masu hukun wutar zabaniyawa zai ce ikon Allah kai alam ya tikum nadhir ku ka samu masu wa'azi bane hala ya za ku ɗauko wannan hanya wuta wuta da hadari da bala'i hanya biyu hada yana hun najilin Allah ya muku hanya biyu ga hanya lafiya lautiti express mai lafiya kuma ga annabawa suna muku direction ga malamai suna muku direction wai ya kuwa kai matan kawai ka ɗauko hanya kuka zo shiga wuta ga ramu ga kwazazzabu ga macizai ga bala'i ga halawun ba ku zama zai mu gargaɗi su ce kar ku ɗauko wannan hanya ba قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير كاي ku ba ku samu ba sai muku wa'azi ba wanda za ku ɗauko hanyar shiga aljanna sai ku ɗauko wannan muguwar hanya ga ku kuna ji kuna gani kalubala su ce wallahi mun samu ai sun zo mana to kaga nan ba musu za su yi ba amma akwai inda za su yi musu da sun sha wutan nan nan yan na wutan sai su ce musu kai wal ku kan mi za ku yi ba ku ja muku bala'i ba an ka muku annabawa su yi muku wa'azi su jawo hankalin ku ce ina ma ja'ana min bashirin wala nadhir mu ka wallahi mu karkaran mu karkaran mu kan mu mu ba wanda ya bada wa'azi wallahi ba mu da mai wa'azi a ba an turo annabi Muhammadu ba in mutanen mu ne to annabi Muhammadu ko da muka zo babu shi ba malamai mun goku a mu malamai ai sun cibice mu ba su ga ba su yi mana wazi ba wanda duk kai ba sun cibice ba su yi mana wazi ba wanda yake mana wazi to na amana za su wadi gaskiya kalu bala eh sun zo fa kazzabna muka kai muka muka karyatar da su fa kunna muka ce ma nazalla min shay'in ba abinda Allah ya saukar wai cewa Allah ya saukar da Qur'ani wannan duk kage kage ne wani kalkale kalkale ne suke yi in annabawan ne in kuma malamai ne wannan duk yalle galgale su ma da nasu laifi ba su gyara kan zuma za mutane wa'azi kai da Allah ku je ku iya da kan kuma zai ku sha mutane kai duk dabarun su ne suke yi su su rikita mutane a hana mutane jin daɗi mace ba wani abin da aka saukar ba wani manzo wanda aka saukar ba wani littafi da aka saukar ba wani ina duk ƙarya ne antum kazabna wa kunna ma nazalla min shay'in antum illa fi dhalalin kabir ashe dai sai su ce musu oho in antum ku kenan lokacin illa face fi dalalin kabir kuna cikin bata ko kuma ya kasance su din za su faɗa ma junan su kenan kuna cikin bata kuwa kuwa ku kenan fi dalalin kabir bata mai babba ko kago san bata ai babba ga gaskiya kwala kwala a fili kana gani ka ki yarda kana dambalalle a yi maka wa'azi daya a yi maka wa'azi biyu yanzu dai kam kowa ya san gaskiya duk abin da mutum ke yi na haramun wanda Allah ya haramtar kowa ya masa wa'azi ba dai ya sani wa'azi yayi yawa wa ya san ƙarya haramun ne zina haramun ne liwadi haramun ne cin amana haramun ne sama da fadi haramun ne fashi da makami haramun ne fashi da makami haramun ne kowa ya riga ya sani da kai mutum zai yi ya sani mutum an yanke masa hujja ya je lahira oho kai ka sani وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير توي sai su al'iyamma mala'iku masu zabaniya wuta ce to amma dai kan ku ba ku da hankali kam domin kuna da hankali ba za ku ɗauko wannan hanya zuwa wuta ba hanya matsatsiya ga kaya ga ramu ga kwazazzabu ga wahala ku tashi ku faɗi tilka hududullahi fala ta ta duha kar ku tsallaka ku ce a bari sai kun tsallaka an kiyaye ce kar ku tsallaka sai kun tsallaka an ba ku da hankali ko ba ku ce na law kunna nasma'u aw naqilu aida mun zamo muna ji ko muna da hankali ina ina hankali wurin mu ina kunnuwa kunnuwa ne kawai ke gani da mu kamar faya bai na fitara amma ina ba mu da su can ba su ji lokun na su mauna gilu ma kunna da mu zamo fi ashabi sa'ir cikin waɗannan ma'abuta kuna na wuta ba
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير yanzu kan fa'tarafu wannan yanayin sun yi furuci da kansu bi dhanbihim da laifinsu sun faɗa da kansu fasukan saboda haka nesa nesa kamar a ce can can can dai can dai bane ya tabbata da tasko li ashabi sa'ir ga wanda za a kuna a wuta nan kaga za su faɗa amma wani yanayi so ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ba mu bauta ma wani in ba kai ba Allah ba mu taba zunubi ba ma gaji wai karya za su yi wa Allah Allah ce ho kun saba da min karya duniya nan ma lahira za ku yi min karya al yawma nakhtimu ala afwahim duka limana sai a mace bakin su sai a hana su magana hannaye da da sauran idanu da abubuwa su yi magana kamar dai mutum bai da lafiya yana bisa gadon asibiti wani lokaci ka gaida shi ya ce ka ji sauki sannu ya gane ka wani lokaci kuma duk dai shi ne bisa gadon ka zo ka gaida shi bai ko san ka zo ba yanayin ciwon ne ke caccanzawa saboda haka yanayin su ne wani lokaci su yi magana wani lokaci ba sa iya magana wani lokaci komai ba sa iya wani lokaci kuma a ta hira da su haka mara lafiya wani lokaci a ta hira da shi wani lokaci kuma ka ga ina ko hauni hauni babu balle dama dama
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين أما متى نندا إذا أي مغنى اليوم متى إذا داوني الجنة كده مجي na lalina mutanen da ya shauna rabbahun bilgaibi suke jin tsoron Allah a bayyana balle ba a boye domin tsoron Allah a boye wani lokaci kamar shi fi a bayyana don wani lokaci mutum saboda ganin idon waɗansu zai yi kwatanta amma lokacin kana kai ɗaya miliyan talatin a ƙasa a fili in ka ƙara zero zero ba wanda ya gane ka san irin su ne waɗannan barayu suke yi masu cewa su kore 'yan makarantun allogo cewai bara suke yi su ko wannan bara suke sun ce wai su ne ke wurin su ake ta'addanci ake kaza satan da suke yi almajiran allo suna yi duk suwa ne suke kara zero duk suwa ne suka mallake mu suka mai da mu hakan nan sun mai da kowa matsiyaci su ne mawadata su yi sama da baɗi satan da suke ko ɗan fashi da makami wallahi ba sai su fashi suke da makami fa ɗan fashi da makami ne na gaske barayi su ne suke cutar bayan Allah an daddanne ku an daddanne ku bayan ku tituna ba a ba ku ruwan sha ba ba ma da su da ƴaƴansu da iyalinsu da danginsu wasu duk suna jin daɗi wani ma ko dangin nasa sai ƴaƴansa kuma ya mutu ya zama aikin banza aikin banza albashi su rasa abin da za su yi da shi ai ta cutar mutane kuma don rashin mutunci da an dan ɗibi lokaci sai a ga sun da wai a zabe su matsayata Allah ya isa wallahi mutane za su koma ga Allah su koma ga Allah koma ga Allah in mutum bai wa Allah je lahira zai tabbata zai ji yaje yaje ji waje mulki ne wasa kuna cutar mutane ku dawo kuna ganin waɗansu su ne masu laifi ga ku da laifi na ku ya ishe ku ya muku yawa sai ku dawo kuna tare na bayan Allah almajirai masu karatun alkurani su yake wulakanci za ku gani ga kanku nan lazi na fishan rabon bilgai ma tsoron Allah ta boye in ka ƙara zero zero ba wanda ya sani to sai ka zama na Allah karka kara kuma ba cikin su akwai na kwarai ba akwai na kirki sai ka yi mamaki na kirkin su za ka yi mamaki sai ka iske wansu bokon ne kawai ya sha musu kai amma in ka ga gaskiyar su da imanin su wane wani malami mai wa'azi mai dawa to ka san a ko ina ana samun mutanen kirki yakshan rabbu bil gaibi lahum maghfiratun suna da gafara wa ajrun dalada kabirun babba Allah ya sa a cikin وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو جهروا بي إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم kone ku bayyana maganganun ku me abu da kuke yi da ma Allah ga ya mana la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ku bayyana maganganun ku a wajharu bihi ko kun bayyana ko kun boye wa asru qawlakum kun boye maganganun da kuke yi na alheri ko na sharri a wujaru bihi ko kun bayyana huma dai innahu shi Allah hakika alimun bi zati sulu yana sani da abin da zukata ta boye ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir kuji da kyau inji Allah ala haka ne ya'lamu man khalaqa wanda ya halitta kam shi Allah ya'lamu yana sani da ita shi Allah sabanin mutane masu halitta in ma sun iya halittar sun yi masu yin motoci ne masu yin jiragen sama masu yin rediyo masu yin wannan kayan salula din nan duka ma halitta ne in ma sun yi lokacin da suka yi sun gaba da wannan abin sun bayar mu san wanda yake ba amma shi Allah yana sane alalu man khalaqa yana sane da halittar da yawa shi Allah alladihu mai baiwa ne mai baiwa alkhabiru masani ne abinda yasa kawo ludufa a irin wannan saboda shi mulkin Allah ya fi gaban mulkin duk wani mai mulki in ma ka gaji da mulki Allah ya ara masa ne amma shi mulkin mutane gwargwadon mulkin ka gwargwadon nisantar ka ga jama'a to kuma dukiya ne wurin dukiyar ka wurin nisantar ka da jama'a in ka kasaita wurin kudi to labarin talakawa sai an kawo maka in ka kasaita wurin mulki babba in dai ba mulkin kwarai bane to da kai da jama'a sai an kama labarin su yan kama labari in ka zama da kwarai shi ne za ka kula da abin da suke nema ka yi musu in ma ka zama lalatacce shi kenan ba ruwanka kai dai shi kenan ka hayi ka yi abin da kake so to shi Allah abin da ya sa ki kawo dufa a nan shi duk abin da ya yi komi kuma shi ya yi yana tare da shi shi Allah komi ne ne ko ka dangare ne ko kifi ne a ruwa ko kwaro ne a cikin ƙasa ko a daji ne ko a sama ne ko a ƙasa ne ko ina ne Allah yana tare da shi yana sane da shi kuma shi ke ba shi damar motsawa shi ke ba shi iskan da ya sha kuma yana sane da kwanukan da zai a duniya ko da saurayi ne komi yawan sauro da ka gani Allah yana sane wanda ka, ka zuwa magani ka fesa masa magani ya mutu Allah ya san shi ya ba da damar ya mutu ne ai ka sha fesa haka iske wani bai mutu ba Allah bai ba da damar ya mutu ba yana tare da shi a cikin ɗakin ka yana tare duk wannan wai ba zancen bi ilmihi ba bi ilmihi wa bi zatihi tabaraka wa ta'ala kawai ina yana nan na'am alhamdulillah akwai tambaya kamar ai tambaya kamar yadda aka bayani jiya cewa insha Allah za a rewa wannan tafsirin alqur'ani mai girma a ranar alhamis 28 ga wannan wata mai zuwa alhamis mai zuwa a daidai lokacin da aka saba karfe uku zuwa karfe hudu in kace alhamis mai zuwa ya yi nisa alhamis 28 ga wata alhamis 28 ga wannan wata na ramadana to insha Allah gafara na tambaya take
assalamu alaikum zuwa ga shi da fatar yana lafiya malami ne ne hukuncin wanda ya yi mazi da rana cikin azumi ko akwai azumin sa yayi mazi da rana cikin eh inda gangan ne sai ya rama azumi daya in kuma bai san ya fito masa ba da gangan bane babu ramuwa gare shi na sai tambayar sa ta biyu shin sayyidina usman an kashe shi ne cikin halifancin wani ko yana halifa ne a kashe shi ko cikin halifancin wani ne ai shi na halifa ai sai da ya rasu ne sannan aka sa wani halifa aka sa sayyidina ali shi ma sai da ya kashe shi ai yayi shekaru da yawa shi usman yan ta'adda suka kashe shi a gidansa suka suka fasa katanga suka ce su kashe wannan a kashe wannan mushirki shi ya kamata shi sai na usman wai shi ne mushirki Allah sarki aka tsallaka katanga aka zo aka sassare shi aka fito da shi ya zo bayan kuma sun kashe shi danginsa wanda suke tare da shi suka ɗauko shi aka yi masa wanka a rufe shi a baki'a suka ce ai ba a rufe makaburai makabartan musulmi samun ba sai yadda a rufe sai na usmanu a makabartan musulmi ba sai yana hudu ba sai a zo a ja sandarsa mushirkin banza mutumin banza kawo sandan nan mai amfaninka zai na wasu manu ba masallacin annabi to kai gana da masallacin garin ku dan dan ta'adda ya ce maka mushriki ba zai kai kuri kyale shi ba sun gada ne irin waɗancan ne duk aburta mutane don zamanin sai na wasu manu suka hana wallahi a rufe shi a makabarta ta bakiya yana da gona da ya saya can bayan bakiya sai suka je suka binne shi a can to yanzu in kaje kila za a nuna maka kabarinsa a cikin baki'a saboda an yalwata bakiyar an buɗa sai kasance kabarin nasa har ya kai a can ya ka wato makamantar ta shigo a cikin kabarinsa na can wurin share abdulaziz din nan wanda ko suna ce mai share ilmatar yanzu nake ga suke ce masa al-qadim akwai qadim akwai jadid to wannan na ga shine ce mai jadid din nan to nan dai yake kana ganin sa nan gabas in ka sani zaka gabanin sa amma a cikin bakiya ne amma can karshen gini to Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu da mutunci mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da muke so kana alheri Allah ya ba mu amin wanda muke neman kariya Allah ya kiyaye mu Amin.
Allah ya ba mu kwanciyar hankali Amin.
da umarmi kasar mu Amin.
Najeriya Allah ya ba mu ni'ima da kwanciyar hankali masu mulkin kasar mu dai muna ta addu'a Allah ya musu muwafaka ga alheri Amin.
Allah ya tunkuɗe mana su ga sharri Allah ka Amin.
datar da su ga tuna alheri da aikata shi Amin.
kuma Allah ka yi mana haka masu taimako kuma Allah ka taimake su masu kulla mana sharri Allah ka yi Amin.
mana maganin su kiyaye mu sharrin mutane da sharrin aljanu dukkanin sharrin halitta Amin.
wannan musibobi Allah ya yi mana su Amin.
Allah ya yi mana su albarka Amin.
annabi sallallahu alaihi wasallama Amin.
shanan mu da maluman mu da iyayen mu don Allah ya musu gafara Allah ya Amin.
saka musu alkhairi shanan mu Allah ya kara musu karama Amin.
barka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
ya ba mu alheri na duniya lahira Allah ya yi mu Amin.
sharri na duniya na lahira bismillahir آمين rahmanir rahim فاجأ إلى صلاة الفاتح الحمد لله رب العالمين آمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك آمين.
نستعين صراط آمين.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير آمين.
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين.
والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آمين.
آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين سلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله رب العالمين